الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar lahadi a yau muna sha bakwai ga watan sha'aban hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina 1443 wanda ya dace ma 20 ga watan uku shekara ta 2022 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna riyadu salihin kafin darasi na yau muna da tambayoyi guda biyu tambaya ta farko ɗan uwa ke cewa mutum ne allah ya masa rasuwa ya bar mahaifiyarsa ya bar matarsa ya bar 'ya'yansa bayan mutuwar shi matar da 'ya'yan sun zo sai mahaifiyar ta huddo wata takarda sai mu ce ta boge a shar'ance cewa wai kafin ya mutu wai ya yi wasiyar cewa wannan gida na shi ya bata to ka kaddara cewa ya haka ne ya rubuta takarda cewa ya ba mahaifiyar shi wannan gida ya shaida ma shaidu ko da shaidu sun kai dubu wannan takarda dole za a sanya kafa a shure ta wasiya ce wasiya ce batacciya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa inna Allah qad a'ata kulli dhi haqqin haqqa fala wasiyata liwaris duk wani mai haƙƙi Allah ya kasa ya raba ya ba shi haƙƙinsa manzan Allah ya ce babu wasiya ga wanda yake da gado duk wanda yake da gadonka in kai wasiyar cewa ka ba shi kaza ko a ba shi kaza to wannan wasiya ce ɓatacciya don haka wannan mahaifiyarsa ce mahaifiyar shi tana da gadon shi da uwa da uba da mata da miji ba wanda ya isa ya kare su haka ɗa ba wanda ya isa ya kare su ya hana su cin gado don haka sai a ce kawo wannan takarda in an kawo ta in alkali ya karba sai ya kyakketa ta in ya so kuma a ji da ce gaba ɗaya abin da ya bari shi wannan mamaci a kasa ita uwa kashi ɗaya daga cikin shida za a bata domin shi mamacin yana da ɗa yana da yaya ita kuma matar za a bata sumuni kashi ɗaya a bisa takwas sauran abin da ya rage na 'ya'yansa ne namiji a bashi linkin abin da aka ba mace don haka wannan dukiya gaba ɗaya sai a kasa ta kashe 24 uwa da za a ba ta sulusi ɗaya a bisa shida a cikin 24 sai a ba ta kashe hudu domin 24 shida shida ce so hudu a kowace shida kenan an ɗauko ɗaya an bata mata sai a ba ta kashe uku domin 24 takwas takwas ce su uku a kowace takwas kenan za a ɗauko ɗaya a bata in aka ba uwa kashi hudu aka ba mata kashi uku wannan sha bakwai da ya rage na 'ya'yansa ne tambaya ta biyu ɗan uwa yake cewa wato wai menene hukuncin gaida marar lafiya gaida marar lafiya haƙƙi ne na musulmi akan ɗan uwansa musulmi kuma wannan bai keɓanta ba da wanda yake makusancinka wanda kuke da zumunta in dai ɗan uwanka ne musulmi ya kwanta rashin lafiya kai ko da ciwon kai ne ko da ciwon ido ne to ka je ka gaida shi haƙƙi ne nashi a kanka musamman ma in ya kasance akwai wata alaƙa tsakaninka da shi ta zumunta ko wata mu'amala ta yau da gobe to kar ka samu latti kada ka yi jinkiri game da zuwa gaida shi har sai ya ringa tambaya ina suwa ne wannan bai dace ba maza Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisin da ya ambata mana cewa musulmi haƙoƙuwansa biyar ne akan ɗan uwansa musulmi da ya ce haƙul muslim alal muslim hamsin kamar yadda yake cikin riwaya ta al'imamu bukhari a riwaya ta al'imamu muslim manzan Allah ya zana mana haƙoƙuwa shida daga cikin haƙoƙuwa manzan Allah sai yake cewa wa iyadatul maridi da gaida marar lafiya gaida marar lafiya haƙƙi ne na musulmi akan ɗan uwansa musulmi idan ɗan uwanka musulmi ba shi da lafiya ka ƙi zuwa ka je ka gaida shi to ka tozartar da abin da Allah ya wajabta maka ka yi laifi wanda yake babba to don haka kuma shi gaida marar lafiya yana da fadula mai girma a gun Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk mutumin da ya je da safe gaida marar lafiya mala'ikun Allah dubu saba'in za su ringa yi masa addu'a suna roƙa masa gafara ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala har sai an kai yamma. Idan da yamma ya je ya gaida marar lafiya, mala'iku dubu saba'in za su yi ta roƙa masa gafara har sai an wayi gari. Addu'ar mala'iku ko addu'a ce amsassa. Wannan fa sakamakon wanda ya je ya gaida marar lafiya. Inda safe ka je mala'ika dubu saba'in za su yi ni suna yi maka addu'a Allah ya gafarta maka Allah ya ji kanka har sai an kai yamma idan da yamma ka je ka gaida marar lafiya to haka kuma mala'ika dubu saba'in za su yi ta yi ma addu'a har sai an wayi gari kuma ya tabbata daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama duk wanda ya tafi gaida marar lafiya manzan Allah yake cewa zuwansa da dawowarsa tamkar yana cikin wata garka ce cikin wani lambu na aljanna yana tsinkar 'ya'yan itacen yana ci zuwansa da dawowarsa kuma ana ce masa ka tsarkaka matafiyar kama ta tsarkaka don haka kuma wannan hadisi yana nuna mana lokaci wanda yake mai dacewa game da zuwa gaida marar lafiya shine da safe ko da yamma da sassafe ka je ka gaida marar lafiya ko kuma da yamma in aka ce safiya shine daga bayan asuba har zuwa hudowar rana wannan shine ake kira safiya in aka ce yamma daga bayan la'asar zuwa faduwar rana an gane ko har zuwa kamar lokacin da za a kwanta wannan shine lokaci mai dacewa game da gaida marar lafiya don haka kamar lokatan da aka keɓanta kaga a nan domin zuwa gaida marar lafiya likita lokaci ne waɗanda suka dace da safe tun daga bayan asuba kaga har zuwa karfe 8 lokacin da za a shiga aiki an ba mutane damar su je su gaida marar lafiya da yamma tun daga karfe 6 an buɗe likita har zuwa kusan karfe 9 karfe 9 kusan lokacin kwanci kenan a bar marasa lafiya su kwanta su huta to waɗannan lokata biyu lokata ne masu dacewa amma lokacin rana lokaci ne na masu kai abinci an gane ko rana ba lokaci ba ne na zuwa gaida marar lafiya saboda ba ma marar lafiya ba mai lafiya ma in rana ta yi wurin kwanci yake nema inda zai huta to don haka kasancewar shi ana kuma shi gaida marar lafiya yana daga cikin ladabin gaida marar lafiya da zaran ka je ka gaida marar lafiya a tsaitsaye ka juya ka bar shi Allahumma sai dai in shi marar lafiyar ya nuna yana son zaman ka domin ya ɗebe kewa da kai to wannan za ka iya zama amma idan ka je ka ɗan zauna minti ɗaya minti biyu in ya yi yawa minti uku ka yi masa addu'o'in da suka zo a sunna to shi kenan sai ka nemi inda dare ya maka ba wurin zama ba ne ba dandali ba ne ba kamar yadda mutane sun mai da likita dandalin hira musamman 'yan uwa mata a yi ta kala-kalan abinci a kawo ana juyewa wani iya zibillahi to don haka kuma shi in ka je gaida marar lafiya in aka ce maka marar lafiya bacci yake ko yana cikin wani to karka matsa cewa sai ka je ka gan shi su waɗanda suke masu jiya in ka je ka gaida su shi kenan ya wadatar daman ibada ce ba nema kake cewa sai an san ka zo a a ibada ce wanda kake neman sakamakon ta abin Allah subhanahu wa ta'ala so da yawa marar lafiya yana cikin wani yanayi wanda bai dace ba a ce kowa ya zo ya ga yanayin da yake ciki saboda wani in yana da kamewa wani baya da kamewa wani da zarin ya gan shi in ya zuyi gaba daga ya fito kuma ya ja antin zai yi ta ba da labari ai wani da na je na gan shi gaya kaza yake ciki gaya kaza yake ciki kaga ai bai dace ba to don haka in marasa masu jiya sun ce maka ga yanayin da yake ciki yana barci ko yana hutawa ko yana kaza shi kenan ka dangana karkana ce kan cewa sai ka shiga kuma in ka je ka yi masa addu'a kamar yadda ya zo a sunna abinda za ka faɗa ka faɗa masa la ba asa ɗahurun insha Allah ka ce masa karka damu babu laifi ba komai tsarkakakke kake insha Allah ma'ana rashin lafiya ibada ce wadda take tsarkake bawa game da dukkan datti na zunubi kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama haka yake faɗa ma marar lafiya la ba'asa dahurun insha Allah kina inda Hausa zaka faɗa karka damu wannan tsarkaka ce a gun Allah subhanahu ta'ala za a tsarkake ka game da dattin zunubi ibada ce kuma kai masa addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake faɗa cewa duk wanda ya je ya gaida marar lafiya ya yi masa wannan addu'a sau bakwai to in dai ba ciwon ajali ba ne to Allah zai ba shi lafiya an gane ku shi ne kenan idan ka je sai ka ce ka yi wannan addu'a shi ne as'alullah al'azima rabba la'arshi al'azimi an yashfiyaka as'alullah al'azima رب العرش العظيم أن يشفيك أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك haka za ka maimaita wannan addu'a sau bakwai in ka iya larabci ka yi ta da larabci idan baka iya da larabci ka yi da yaren da ka iya inda hausa za ka yi ta ma'ana ina roƙon allah mai girma ubangijin al'arshi mai girma ya baka lafiya ina roƙon allah mai girma ubangijin al'arshi mai girma ya baka lafiya haka za ka maimaita masa wannan addu'a sau bakwai haka irin addu'o'in da suka zo daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na da yake ma marar lafiya azhibil ba'sa rabban nasi washfi anta shafi la shifa'a illa shifa'uk shifa'an la yugadiru saqama haka manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yake ma mararsa lafiya wato irin waɗannan addu'o'i haka misali in kamar wani wuri ne yake masa raɗaɗi a jikinsa to ba laifi za ka iya ɗura hannun abun da yake jin raɗaɗin yake jin ciwo sai kai masa wannan addu'a kamar yadda ta zo a sunna hadisin yana cikin sahihu muslim sai ka ce bismillahi bismillahi bismillahi sau uku sai ka ce u'izuka bi izzatillahi wa qudratihi min sharri ma tajidu wa tuhazir u'izuka bi izzatillahi wa qudratihi min sharri ma tajidu wa tuhazir haka zaka maimaita wannan addu'a sau bakwai an gane ko don haka shi marar lafiya kakan dora hannunka a jikin shi kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya dora hannun shi a kirjin sa'ad yake cewa Allahumma shfi sa'ad Allahumma shfi sa'ad yace ya Allah ka warkar da sa'ad ya Allah ka ba sa'ad lafiya lokacin da sa'ad ibn abi waqqas manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je gaida shi baya da lafiya don haka dai a takaice dai abin da muke so mu sani gaida marar lafiya haƙƙi ne na musulmi akan dan uwansa musulmi darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna dai cikin littafin da ke bayani game da al'amuran da aka yi hani game da aikata su a shari'ance mun gama baban da ke bayani game da abin da ya zo daga Allah subhanahu wa ta'ala da manzansa na haramcin aibanta mutum game da dangantar shi a zahiri na shari'a in aka ce wane ga dangantar shi ma'ana ɗan wane ne jikan wane ne ko ɗan ƙabila kaza ne an tabbatar da ɗan ƙabila kaza ne to haramun ne a matsayinka na musulmi ka aibanta shi ka ce masa kai dan wane kai dan kabila kaza kai ku irin ku wane ne kai ho dan wane ne duk abin da zaka faɗa na aibanta musulmi game da dangantar shi haramun ne saboda to me kafi shi a zo a dora kan su ke ne yadda kake dan adam ne an same ka ta hanyar uwa da uba shi ma ta hanyar uwa da uba aka same shi kamar yadda gangan jikinka tsoka ce da jini da kashi da fata shi ma haka sinadarin da Allah ya halice ka da shi ya halice shi kuma da kai da shi gaba ɗayan ku bayi ne na Allah da menene ka fi shi har da za ka aibanta shi tushen ku ɗaya da kai da shi gaba ɗaya baban ku ne shine annabi adam alaihi salam shi ku tushen annabi adam asalin annabi adam daga ƙasa Allah ya halicce shi mu ku ƴaƴansa Allah ya halicce mu daga tsakanin wani ruwa da yake fita daga tsatsan namiji da karankar marmace shine mani ya kuruju min bayni sulbi wata ra'i don haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a wani hadisi yake cewa dukkan ku ƴaƴan adam ne kuma adam alaihi salam Allah ya halicce shi daga ƙasa don haka aibanta ɗan uwanka musulmi haramun ne aibanta shi game da dangantar shi abin da ya shafi mahaifansa da kakanninsa ko kabilar shi ko kuma aibanta shi zuwa ga wata sana'a da yake kai dangane zuwa gare ta ka aibanta shi da sana'ar shi kuma alhali sana'a ce wadda Allah ya halitta to wannan haramun ne shi ne malam ya zo mana da aya ta alƙur'ani faɗar Allah subhanahu wa ta'ala wallazina yu'zuna almu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu wa qad ihtamalu buhtanan wa isman mubina malam ya shigo da wannan aya domin tabbatar mana da cewa aibanta musulmi game da dangantar shi haramun ne domin wani nau'i ne na cutarwa sannan malam ya zo da hadisin abu huraira Allah ya kara masa yadda na faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa isnatani fin nasi huma bihim kufur halaye guda biyu a cikin mutane manzon Allah ya ce waɗannan halaye kafirci ne game da su ma'ana aiki ne daga cikin ayyuka na kafirai bai dace ba da su abu na farko manzon Allah sai ya ce abba'anu fin nasabi aibanta mutum game da dangantar shi mazan Allah ya ce ɗabi'a ce ta waɗanda suka kafirce ma Ubangiji an gane ko kenan kaga a nan mi muke so mu fahimta ashe duk wanda zaka ji yana aibanta mutum game da dangantar shi ma'ana uwayen shi da kakannin shi ko wata sana'ar shi ko wata ƙabilar shi wannan me wannan ɗabi'a ba ma guje ne saboda maguzanci ne hali ne daga cikin halayen maguzawa waɗanda suka kafirce ma ubangiji aibanta mutum game da dangantar shi kuma kamar yadda yake cikin wani hadisi sahihi mazala salalai salama yake faɗa yake cewa abubuwa ne na jahiliya na maguzanci maza Allah ya ce har yau ba su gushe ba a cikin al'ummata har yau akwai masu irin wannan maguzanci kamar yadda wata rana abu zar allah ya kara masa yadda a majalisin manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya aibanta wani sahabi ya ce masa yabna al'amati sauda ya ce ya kai dan bakar baiwa manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya gama fuska ransa ya ɓaci manzan allah yake cewa a fika jahiliya ya abazar ya ce yake cewa a innaka mur'un fika jahiliya innaka mur'un fika jahiliya yace a ayyartahu bi ummihi maza Allah ya ce lalle kai Abu Zar mutum ne wanda akwai bulbudin maguzanci tare da kai yanzu kawai zaka ringa aibanta shi da mahaifiyarsa dan mahaifiyar shi bakar baiwa ce ka ringa aibanta shi dan bakar baiwa manzon Allah ya ɓata rai yake cewa a ayyartahu bi ummihi a ayyartahu bi ummihi yanzu za ka ringa aibanta shi da mahaifiyarsa maza Allah sai yake cewa ikhwanukum khawalukum ikhwanukum khawalukum barwanku manzan Allah ya ce ‘yan uwanku ne ma'ana bayanku ‘yan uwanku ne sai ya ce ja'alakumullahu ta haka aidiku ubangiji ta'ala ne da hikimarsa ya sanya mallakarsu a ƙarƙashin hannunku maza Allah ya ce duk wanda ya zamanto yana mallake da bawa ya ciyar da wannan bawan daga abin da shi mai gidan yake ci ya tufatar da shi daga irin tufafin da yake sawa kuma kar ya dora masa wani aiki sai gwalgwadon iyawarsa in har ya dora masa aikin da ya fi karfinsa manzan Allah ya ce to ya taimaka masa ya kama masa to shine abu zar Allah ya kara masa yadda aka ga yana wucewa tufafin da yake jikin shi kalan tufafin shine a jikin bayansa sai ake ce ake masa rarauka aka ce yanzu kayan da kake sawa kuma bayan ka za su ringa sawa sai ce wallahi kun ji sababi wata rana na aibanta wani ne a gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ran manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ɓaci ya faɗi wata magana ya ce hakan bai dace ba kuma ya ce su bayin nan Allah ya sanya su ne a hannunmu duk wanda ɗan uwansa yake hannun shi yake da mallakar shi manzan Allah ya ce ya ciyar da shi daga abin da yake ci ya tufatar da shi daga tufafin da yake sawa ya ce kun ga shi ne sababin abin da ya sa kalan kayan da nake sawa bayi na shi suke sawa to don haka dai a takaice aibanta mumini game da dangantar shi uwayen shi da kakannin shi ko kabilar shi ko wata sana'a shi wannan haramun ne maguzanci ne ba wanda zai yarda a ce masa ba maguje to duk wanda yake haka to ba maguje ne sai ya ce wani ya hatu alal mayyit abu na biyu manzan Allah ya ce da kukan makoki kukan mutuwa kukan mutuwa na ɗaukaka murya wannan haramun ne bayani ya gabata haramun ne baya halatta duk kukan da ke akwai ɗaukaka murya kukan mutuwa lalle kuka na zubar da hawaye wannan halak ne rahama ce wadda Allah subhanahu wa ta'ala yake sakawa a cikin zuciyar wanda ya so daga cikin bayansa kamar yadda wata rana diyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ɗanta ba shi da lafiya sai ta tura a faɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce gafaya yanayin da yaro yake ciki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya aika mata cewa ta ɗau haƙuri sai ta sake turowa ta ce ya rasulallahi sai fa ka zo ka zo fa kaga ciki yanayin da yaron yake ciki a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ja wasu daga cikin sahabbansa su sa'ad ibn ubada su mu'azu dan jabal da sauransu manzon Allah ya tafi da su lokacin da ya isa gidanta aka ɗauko yaron aka miƙa masa yaron yana cikin hali na fitar rai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rungume shi akan kirjinsa sai ga wato idanun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna zubar da hawaye sa'ad ibn ubada Allah ya kara masa yadda sai yake cewa ma hadha ya rasulullah yace ya manzon Allah wannan ko menene domin ya ga wani abu wanda bai sani ba ya sani manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama da juriya to amma sai ya ga idanunsa suna ta zubar da hawaye zuciyarsa tana bugawa sai manzan Allah yake cewa hazihi rahma ja'alaha Allahu fi qulubi man sha'a min ibadi sai ya ce wa inna ma yarhamullahu min ibadihi ruhama manzan Allah ya ce masa wannan hawaye da kake gani ina zubarwa tausayi ne wanda Allah yake kimsawa a cikin zukatan wanda ya so daga cikin bayansa sai ya ce kusan da cewa kadai wanda Allah yake jin kai daga cikin bayansa su ne masu tausayi masu tausayi su kadai ne Allah ya keɓance daga cikin bayansa wanda yake wanda yake jin kansu to don haka wannan hadisi yana tabbatar da halaccin kuka na zubar da hawaye idan an yi ma mutum mutuwa wanda hadisan sun wuce a lissafa wannan ɗaya ne daga cikinsu amma kuka na ɗaukaka murya haramun ne shine ake kira niyaha kamar yadda a jahiliya gwanar kuka ake ɗauka in an yi mutuwa ta zo tana rerawa mata suna amshi wayowa na mai kaza wayowa na mai kaza ana zana dukkan wasu abubuwa na shi na alfahari kuma yan an gama zaman makoki kuma a sallame ta a yi mata sha biyu ta tsiya ta yi gaba ba a cewa sha biyu ta arziki domin abin da ta yi ai bai dace ba to shine a takaice dai ya gabata za mu tashi kenan darasi na yau alal musannifu rahimahullahu ta'ala babu nahyi an ligishi wal khida qala allah ta'ala والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا ومن غشنا فليس منا رواه مسلم وفي رواية له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على سبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال ما هذا يا صاحب الطعام قال أصابته السماء يا رسول الله قال أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس من غشنا فليس منا وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تناجشوا متفق عليه وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش متفق عليه وعنه رضي الله عنه أنه قال ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدأ في البيوع فقال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بايعت فقل لا خلاب متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبب زوجة امرئ أو مملوكه فليس منا رواه أبو داود malam Allah ya ji kansa na faɗa wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga Allah subhanahu wa ta'ala da manzansa na hani game da algushi idan aka ce algish larauci ne shine aka hausantar da shi ake cewa algushi idan aka ce algish a larauci shine khalqul jayyid birradi gauraya kyakkyawan abu da wanda yake lalatacce hada mai kyau da mara kyau wannan shine ake kira algushi haka yana daga cikin ma'anar algushi ɓoye aibin kaya ka tabbata kayan nan naka suna da illa mutum zai saya sai ka ɓoye ka ƙi bayyana masa illar kaya wannan nau'i ne na algushi shine ake kiran shi a tadlis a larauci ɓoyan aibi kenan to shine anan malam yayi babi wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko mu ce daga Allah subhanahu wa ta'ala da manzansa na hani game da algushi wal khida wato da yaudara an gane ko yaudara yadda za ka yaudari mutum ka hau kansa wannan haramun ne shi ne nan malam ya zo mana da faɗar Allah subhanahu wa ta'ala wanda ayar ta maimaito a babukan da suka gabata tun a cikin babu tahrimi sabbil muslimi bi gairi haƙƙin fadar Allah subhanahu wa ta'ala wallazina yu'zuna almu'minina walmu'minati bighairi maktasabu ubangiji ta'ala yace waɗanda suke cutar da muminai maza suke cutar da muminai maza walmu'minati suna cutar da muminai mata bighairi maktasabu ba tare da abinda su muminan suka tsururta ka yi abin da za ka cutar da ɗan uwanka mumini ko ɗan uwarka mumina alhali bai taka maka bai zubda maka ba bayani ya gabata in a ce shi ya taka maka ko ya zubda maka kai ramuwa ce ka yi kuma baka wuce iyaka ba to baka da laifi misali ya zage ka karama zagin da ya maka wannan babu laifi kenan shi shine ya janyo ma kansa zagi amma haka kawai bai taka maka bai zubda maka ba ka yi abin da za ka cutar da shi ubangiji ta'ala ya ce duk wanda ya cutar da mumini ya cutar da mumini babu laifin tsaye ko na zaune faƙaɗi hita malubu hutana masu cutar da muminai ubangiji ta'ala ya ce tabbas sun ɗaukan ma kansu wani yanken ƙarya wa isman mubina da wani zunubi wanda yake mabayyani mai girma a gun allah subhanahu wa ta'ala bayani ya gabata wannan aya tana tabbatar mana cewa duk wani nau'i na cutar da muminai fada ko aiki haramu duk abin da ka san in kai akwai cutar da 'yan uwanka muminai to baya halatta laifi ne wanda yake mai girma wanda sallah ko azumi ko zakka ko hajji ba sa kankare wannan laifi iya abin da yake kankare ma bawa wannan laifi shine ya kyautata tuba zuwa ga ubangijinsa ya daina to don haka wannan aya malam ya shigo da ita domin tabbatar mana cewa algushi haramun ne domin algushi da yaudara cutar da muminai ne duk abu da wanda yake cutar da muminai ko baya halatta sannan malam sai ya zo da hadisin abu huraira allah ya kara masa yadda na faɗa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man hamala alaina silaha falaysa minna duk wanda ya ɗau makami a kanmu da sunan zai yaƙe mu mu musulmi manzon Allah ya ce falaysa minna ya ce baya daga cikin mabiya duk wanda ya ɗau makami da sunan ya yaƙi musulmi manzon Allah ya ce baya cikin mabiya na manzon Allah ya ce ba ni ba shi to ina ga waɗanda suke masu da'awar jihadi wanda kuma ba kowa suke kasancewa illa musulmi tuntuni manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba mu labarinsu su ne ake kiransu alkhawari yaqtuluna ahlal islami wa yad'una ahlal awsani suna kashe musulmi suna barin masu bautar gumaka wal iyaz billahi to don haka maganar mutum ya ɗauki makami da sunan ya yaƙi jama'a ta musulmi haramu an gane ko a inda kawai shari'a ta ba jama'a ta musulmi su ɗau makami su yaƙi 'yan uwansu musulmi su ne waɗanda suka yi ta'addanci suka yi tawaye suka fita daga ƙarƙashin shugaba wanda aka yi masa mubaya'a aka yarda da shugabancinsa to wannan ya halatta shugaba ya haɗa runduna ta yaƙi ya ba su makamai a je a yaƙi waɗannan mutane har su dawo bayan an biyo wasu matakaiya kamar yadda bayani ya gabata a darasinmu na bulugul mara amma haka kawai wasu jama'a ta musulmi su yi gungu su ɗau makamai da sunan yaƙar 'yan uwansu musulmi wannan laifi ne wanda yake babba domin maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya ɗau makami a kanmu mu musulmi da sunan zai yaƙe mu manzan Allah ya ce falaisa minna baya tare da mu to don haka shi jinin musulmi alhurma gare shi zubar da jinin musulmi haramun kuma duk wani abu wanda za ka yi na razana ɗan uwanka musulmi da tsoratar da shi haramun don haka mutum ya ɗau ma makami haka da sunan ya nuna ma ɗan uwansa musulmi ya ringa masa kashe da barazana haramu ba ma wai ka ɗauka da sunan zaka yaƙe shi shi yasa ai shari'a ta yi umarni idan za ka wuce kasuwa tare da kai akwai wani makami takobi ko wani mashi ko wata kibiya manzan Allah ya ce ka kame tsinin mashin naka don kar aje ka soki wani daga cikin jama'a ta musulmi cikin taron jama'a ne tare da kai akwai wani mashi ko akwai wata kibiya da abin da yi kama da haka mazan Allah ya ce ka rike tsinin in za ka wuce don kar a je ka soki wani to shi ne a nan mazala salatu salama ya ce man hamala alaina silaha duk wanda ya ɗau makami a kanmu da sunan zai yaƙe mu mu musulmi mazan Allah ya ce falaisa minna baya tare da mu wanda wannan gaba tana tabbatar mana wannan laifi ne babba daga cikin manyan laifuka saboda malamai sun ajiye ƙa'idodi wanda ake gane babban laifi game da wanda yake ƙaramin laifi idan aka ce babban laifi ta hanyar da ake gane shi abu na farko malamai suka ce duk laifin da Allah ya shar'anta haddi ukuba cewa mai laifi kaza ga gwalgwadon ukubar da za a yi masa a nan duniya ko a makoma lahira to wannan ya nuna babban laifi ne kamar yadda mazinata in ba su taɓa yin aure Allah ya shar'anta cewa kowanne a yi masa bulala ɗari in sun taɓa yin aure aure ingantacce ubangiji ta'ala ya shar'anta a jajjefe su har su mutu barawo in ya saci wani gwalgwado na dukiya maza ubangiji ta'ala ya ce a yanke masa hannu wanda ya ma wani kasafi a yi masa bulala tamanin kaga wannan duk ukuwa ce wadda Allah ya shar'anta akan waɗannan laifuka wannan yana nuna waɗannan laifuka manyan laifuka ne haka yana daga cikin hanyar da ake gane babban laifi malamai suka ce duk laifin da Allah ya yi kashe da barazana da azaba ta musamman ga mai laifin a nan duniya ko a makoma lahira to wannan ya nuna cewa babban laifi ne haka yana daga cikin hanyar da ake gane babban laifi Allah ya ce ba ni ba mai kaza ko manzansa ya ce ba ni ba mai kaza to wannan yana tabbatar da cewa babban laifi ne kamar yadda anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man hamala alaina silaha duk wanda ya dau makami akan mu mu jama'a ta musulmi da sunan zai yaƙe mu manzon Allah ya ce falaisa minna baya tare da mu sai ya ce wa man gashana manzon Allah ya ce duk wanda ya mana algushi ya mana rufa-rufa ya haɗa mai kyau da mara kyau ya sayar mana manzan Allah ya ce falaisa minna baya tare da mu algushi haramu in aka ce algushi haɗa mai kyau da mara kyau galibin algushi yana kasancewa a ɓangaren kasuwanci amma hube ke banta ba ana wani iyazi billahi da yawa yau inda za ka koma cikin jama'a ta musulmi nau'in algushi ya wuce a lissafa ya wuce a lissafa abu mai kyau sai a zo a gauraya shi da mara kyau wai wannan mara kyau kin ya bace a cikin mai kyau sai a sayar ma da mutane ko kuma misali wannan an tabbata ba ta da kyau misali ko takarda wannan misali shinkafa ce cewa kasancewar wannan ba ta da kyau ga irin kalar da ake bukata sai a tsage bahunan sai a dura ta a cikin wata in ya so kuma a ɗinke bakin kai kana tsammanin ga wadda ka saya alhali kuma ba ita ba ce wannan shi ma nau'i ne na algushi haramun ne abu in ya lalace mara kyau ne kai ba iya zubar da shi ba za ka yi wanda ka tabbata akwai wanda suke masu son arha wanda ake cewa masu son banza sai ka zo ka kasa ga mai kyau ga mara kyau in ya zo ka faɗa masa wannan fa gashi amma fa bai da kyau kuma kudin shi kaza ne wannan mai kyau shi ma kudin shi kaza ne kenan in yana so ya saya to wannan shine ka'ida ta shari'a kuma in ka yi haka shine sababin abin da Allah zai sanya albarka a cikin kasuwar a cikin cinikinka duk lokacin da ka bayyana ma me saya kai masa nasiha abu kaza mai kyau ne abu kaza mara kyau ne ga halin shi in kana so ka saya da halin shi to wannan Allah zai sanya albarka a cikin wannan ɗinka amma na ka zo ka haɗa mai kyau da mara kyau ka sayar ma mutane to ka tabbata ka janyo ma kanka bala'i da musiba wal iyazi billahi ka janyo ma kanka da bala'i da musiba baka san ba ta inda Allah subhanahu wa ta'ala zai kama ka hanyoyin da Allah yake kama bawa sun wuce a lissafa shi ya faɗa a can cikin suratu hud wa kadhalika akhdhu rabbika idza akhadha alqura wa hiya zalima inna akhdahu alimun shadid in ma Allah ya zare albarka daga cikin wannan kasuwanci naka kai ta wahala kullun ayi ta tuki banza ana wuri daya ko kuma abin da ka tara sai ka tara Allah ya jefa wani bala'i da musiba ko kuma Allah ya haramta maka jin daɗi da wannan abin da ka tara kai baka amfana ba baka amfanar da wani kuma ka tara ma kanka hisabi a makomaka lahira ko Allah ya jarrabe ka da wani bala'i can inda za ka yi ta kashe wannan dukiya bakka maroko bakka tinizi bakka ina ne ana neman lafiya to don haka kasancewar mutum ya tsaya ya yi gaskiya a cikin lamarin shi hausawa sun faɗa gaskiya ita ce dokin karfe duk wanda ya hauta zai kai labari in kai gaskiya ubangiji subhanahu wa ta'ala zai nuna maka mafita a cikin al'amarinka ba na mantawa lokacin da muna yin shago haka shago na sayar da kayan abinci akwai wani ɗan uwa da yake kamana bahun garin rogo lokacin nan kenan sai in sati ya yi yake zawa ya karbi balas shi aikin shi ya raba ma masu shaguna to sai aka yi katari ya kama na irin wannan mai kamar tsakuwa wanda in ka jika shi in awa nawa zai yi baya tashi lokacin da ya dawo na ce masa wani ka gafa wannan kin da aka kawo ga halin shi yadda yake sai ya ce yadda ake in aka kawo mai kyau ake dan kwasa sai a gama shi a cakuda shi a can na ce to tun da dai Allah ya sa ka kawo bar shi yanzu a kawo mai kyau karbi kudinka wallahi wannan mara kyau in in mai saya ya zo ga mai kyau ga mara kyau sai da wannan mara kyau ya kare ya bar wanda yake mai kyau Allah ya faɗa wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja to zaka iya haɗawa in amma in ka haɗa abin da zai biyo bayan shine shine matsala to don haka duk lokacin da mutum zai haɗa abu mara kyau da mai kyau ya sayar ma jama'a wannan yayi algushi laifi ne wanda yake babba dole sai ya tuba zuwa ga ubangiji subhanahu wataala ya mayar ma masu haƙƙi haƙƙinsu ko ya nema su yafe masa shine manzan Allah ya ce wa mana gashana fa laysa minna duk wanda ya mana algushi manzan Allah ya ce baya tare da mu a wata riwaya ta Imam Muslim Abu Huraira Allah ya kara masa yadda yake faɗa anna Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama marra ala subrati ta'ami yace lalle manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam wani lokaci ya wuce ga wata tuliya ta abinci in aka ce subra shine a hausa ake kira tuliya ma'ana abinci da ake tarawa an gane ko kamar misali masu sayar da hatsi ai da shimfiɗa ake sai a tila shi to shine ake kira tuliya subra sunan shi a larabci ala subrati ba'an a bisa wani tarin abinci an tara ana sayarwa mazan Allah ya wuce me za a yi fa'ada kala ya da hufiha manzan Allah sai ya nutsa hannun shi cikin abinci kasuwa ce manzan Allah ya shiga ya ga tarin abinci ana sayarwa manzan Allah sai ya nutsa hannun shi fanalat asabi'uhu balala ya tsotsin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama sai suka ji wata nema a can karkashin kasan abincin faƙala sai manzan Allah ya ce ma hada ya sahiba ta'am ya kai mai wannan abinci manzan Allah ya ce wannan ko menene wannan menene qala sai ya ce asabatku sama'u ya rasulullah ya ce ya manzan Allah ruwan sama ne ya taba shi ruwan sama ne ya taba shi abinda ake nihi da as-sama'u anan shine almadar ruwan sama kamar yadda wani mawaki yake cewa idza nazala as-sama'u bi ardi qaumin ra'aynahu wa in kanu gibaba as-sama bi ma'ana al-matar shine yace asabatku as-sama'u ya rasulullah yace ya manzan Allah ruwan sama ne ya taba shi manzon Allah sai ya ce na ji a fala ja'alatahu fawqa ta'ami hatta yarahu an-nas shi wanda ruwan saman ya taba yayi lema me ya hana ka dora shi ka sanyo shi sama har mutane su gani su san da cewa abincin nan jikakke ne su saye shi da halin shi manzon Allah sai ya ce to man gashana fa laysa minna duk wanda ya mana algushi manzon Allah ya ce baya tare da mu kaga a nan wai maimakon shi wanda ya ji kekin mai lemar mai illar ya ɗoro shi sama wanda zai saya ya san cewa jikakke ne amma sai ya sa mara kyan mai lemar can ƙasa sai ɗoro mai kyau sama manzan Allah da ya nutsa hannu ya ji lemar sai ya ce masa menene sai ya ce wai lema ce ruwan sama ne ya taɓa shi to kaga wannan hadisi yana tabbatar mana duk wani nau'i na algushi mutum ya ɓoye mara kyau ya bayyana mai kyau haramu kamar yadda da yawa za ka ga mutane 'yan kasuwa kaya mai kyau sai a ɗan turo shi gaba kai mai sayayin kace a sayar maka wannan mai kyau a bashi za a maka wancan na ƙasa mara kyau shine za a auna maka wa wannan wai shi na kiran abokan ciniki ne ajima ana yi ana wuri ɗaya kuma ba a je ko ina ba wannan mara kyau kin sai ka huddo shi an gane ko ka huddo shi in ware shi za ka yi daban ka ware shi daban kuma kowanne ka yi masa kuɗi mai kyau kuɗin shi kaza mara kyau kuɗin shi kaza ko kuma ka cakula shi da shi mai kyan da mara kyan in haka ya zo a bahu an gane ko kamar yadda yakan zo da kankana da manya to sai ka bar shi a haka kowa ya san cewa gaye da mai kyau da mara kyau ne a bayyane kenan mutum ya saya ko kuma ka ware shi amma na ka ɗauko wani mara kyau da can daban mara kyau ne ka sayo kuma sai ka zo ka haɗa shi da mai kyau wannan haramun ne amma in daman haka ka saye shi misali da kankana ne da manya a haɗe to kar ka ware manyan ka sa su a sama mara kyan ka sa su a ƙasa in mai saya ya zo ka ɗauko mara kyan ka bashi wannan haramun ne in ma ka haɗa shi da mai kyan da mara kyau kin kamar yadda kai ma haka ka saya kenan mai saya ya saya ko kuma ka ware wannan mai kyau wannan mara kyau kowanne kai masa kuɗi wannan shine ka'ida ta shari'a amma duk abin da za ka yi in dai akwai algushi to wannan baya halarta to shine a nan maza da salatu salama ya ja kunnansu ya ce a falashi altahu fauka fa'ani me ya hana shi wannan mai lemar wanda ka ce ruwan sama ne ya taba shi maza Allah ya ce me ya hana ka sa shi a saman abincin ya zamanto shine a fili hatta ya rahun nasu don mutane su gani su saye shi da halin shi sai ce mana gashana duk wanda ya mana algushi manzan Allah ya ce falaisa minna baya cikin mabiyana kamar yadda misali so da yawa zaka gani kamar misali abinci wanda yake ya kwana da wanda yake kuma wanda yake sabo sai a zo a hada shi kaga wannan duka nau'i ne wanda yake na algushi ka bayyana musu wannan na jiya ne wannan na yau ne wanda yake wani ya ma fi son wanda ya kwana wani ya fi son wanda ya kwana yanzu misali hura so da yawa wata in ta kwana sai a zo a haɗa ta da wadda take sabuwa a kirɓa kuma sannan a sake cibrawa kenan abin da ya kamata wannan ta jiya ce wannan ta yauci kenan a faɗa ma mai tsaya wani ya fi son na jiyan sai in ya rasa na jiyan ne zai sai na yau wani in ya sayi na yau kin ma ba yau ba zai sha ta sai ta kwana to don haka shine anan malam ya zo da wannan hadisi domin tabbatar mana da cewa algushi haramun ne haɗa mai kyau da mara kyau a sayar ma da mutum wannan baya halatta sannan kuma wannan hadisi yana tabbatar mana shugaba haƙƙi ne a kan shi ya ringa bibiyar yadda lamarin jama'a yake tafiya gaba da kasuwancinsu kaga anan a matsayin maza Allah sallallahu alaihi wasallama ne ya shiga kasuwa yadda ya ga wannan tarin abinci ya nutsa hannu a ciki ya ji abin da yake karkashin kuma yake jan kunnan wannan kamar yadda umar allah ya kara masa yadda lokacin yana khalifa na maza allah sallallahu alaihi wasallama kasuwa yake shiga yana bibiyar halayen jama'a ya ga yadda lamurra suke tafiya kenan wannan haƙƙi ne akan shugabanni duk wani abu wanda yake na algushi na yaudarar jama'a wanda ake yi a game da kasuwanci da lamurra na yau da gobe dole su hana jama'a duk wanda ya yi ba daidai ba a taka masa birki a yi masa ukubar da ta dace da shi domin ya shiga hayyacinsa sannan hadisi na gaba hadisin abu huraira allah ya kara masa yadda na faɗa maza allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tanajashu bazan Allah ya ce kar kuma junanku wato ingizame kan turuwa bayani ya gabata shine daɗi wato a cikin kaya ba da nihin saya ba an gane ko a ziyadatu fi samanin sil'a liyagtar bihi gairahu mutum ya daɗa kuɗi na kaya alhali don ya rudu wani shi ba don nihin ya saya ba to wannan haramun ne shine ake kira a hausa ingiza mai kan turuwa wanda nau'i ne na 'yan kasuwa misali ko mu ce wasu a cikin kasuwa idan mutum ya zo sayan kaya ya tsaya akan abu zai taya sai wani ya zo ya ce ya saya kaza ko kuma ka taya ka ce ka saya jika 20 sai ya zo ya ce na saya 25 shi kuma ba nihin saya ba yake ba inda za a sallama masa ba saya ba zai yi a wai don ya ruɗe ka kai ka ƙara a kan wannan tayin da kwata-kwata abin ba zai wuce jika ashirin shi ya taya ashirin da biyar don ya ruɗe ka ka ƙara wani abu in an gama ciniki sannan kuma ya zagayo cewa wai ka hudda shi to wannan haramun ne shi ne ake kira annajash ingiza mai kan turuwa kenan kaga ya ingiza wannan ya sayi abin kuma alhali shi ba nihinsa ya bai yake shi yasa ya zo ya taya kayan ya ƙara musu kuɗi to wannan haramun ne baya halatta shi ne mazala sala da salama ya ce la shu kar kuma junanku in giza mai kan turuwa kaga wannan nau'i ne wanda yake na yaudara kai baka nihin saya ka zo ka taya kaya don ka ƙara kuɗi ka rudu wanda zai saya ya ƙara kuɗi wannan baya halatta haramun ne to haka musamman irin wannan nau'in ciniki yakan kasance a kasuwar dabobi sai ka zo ka tsaya kan dabba ka taya kawai sai wani ya zo ya ce shi ma ya saya kaza kuma alhali ba nihin saya ba yake kawai dan dai kai ka ƙara wani abu sannan hadisi na gaba hadisin abdullahi dan umar allah ya ƙara musu yadda yake faɗa lalle manzon allah sallallahu alaihi wasallam na ha'anin najashi ya yi hani game da ciniki na ingiza mai kan turuwa wannan haramun ne in ka tabbata cinikin nan rudarka aka yi to shari'a ta baka damar ka zo ka tada wannan ciniki ka maida masa kayan shi ka karbi kudinka saboda yaudarar ka ce aka yi sana hadisi na gaba hadisin abu huraira allah ya kara masa yadda yake faɗa zakara rajulun li rasulillahi sallallahu alaihi wasallama annahu yuqdahu fil buyut wani mutum ya ambata ma manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ba shi labarin cewa su da yawa akan yaudare shi a wajen ciniki shi ya riga ya saba saye da sayarwa to amma ya ɗan samu taɓuwar hankali raunin hankali idan ya zo sai a ringa dukan hancin shi abinda ba zai wuce jika goma sai a sayar masa sha biyar ko jika ashirin ko kuma kayan shi in ya kawo sayarwa sai a bugi hancin shi a sayi kayan shi ba da yadda ya kamata a saya ba shine ya kai ma manzo Allah sallallahu alaihi kukan ana yaudarar shi fa gaba da kasuwancin da yake saye da sayarwa shi kuma ya riga ya saba sana'a shi ce amma yana da dauraunin hankali fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sai ya ce da shi man baya ata duk wanda zaka kulla mu'amala ta saye da sayarwa da shi daga yau da wanda za ka sayi kayan shi da wanda za ka saida masa za Allah ya ce fa kulka ce masa la khilabata banda yaudara ka shar'i ne ka faɗa masa cewa banda yaudara in mai tsoron Allah ne tsoron Allah shi zai kare shi yayi gaskiya za Allah ya ce fa kulka ce masa la khilaba banda yaudara to dan haka duk wanda ya zo kan kayanka a yau ya ce wane ka gaya mun gaskiya banda yaudara ka gaya mun gaskiyar wannan al'amari to haramun ne ka yaudare shi ka fito fili ka gaya masa in yana saya ya saya in bai saya kuma ya yi gaba amma duk abin da za ka yi ne yaudara haramun ne baya halatta shine maza Allah ya ce masa faƙul ka ce la khilaba banda yaudara wanda khilaba shine malamai suke faɗa a hausa ake cewa saran baka ba a taya kaya ba ka ce an taya shine ake kira alkhilaba an gane ko kamar misali ai su da yawa masu kiwon dabobi in za su kai dabobin su kasuwa sai a kirayi wani a ce ya taya ko kuma wani shi da kanshi ma zai ce ragona na taya ka kaza in ya so an je ka an ya fita in aka tambaya sai ya ce an taya shi kaza kuma shi wa shi ya taya ma kanshi wa kayan shi kaza to wannan shine ake kira khilaba kayan da ba a taya ba ka ce an taya haramun ne in aka tambaye ka kayan nan an taya in ka tabbata ba a taya ba ka ce a ba a taya ba sai dai in sa suna ka taya ka yanka iya yadda kake so shi ma ya taya iya yadda yake so in Allah ya daidaita ya sa rabo ne tsakaninku in ya so a daidaita amma naka ce an taya ba a taya ba haramun ne nau'i ne wanda yake na yaudara don haka in aka ce khilaba kenan yaudara duk abin da ya zamanto akwai yaudara a cikin shi haramun ne abin da za ka yaudar dan uwanka musulmi shi ne ana maza Allah ya ce masa man baya ata duk wanda za ka yi ciniki da shi sayarwa ko saya fa ka ce masa la khilaba banda yaudara kenan wannan shine hadisin da yake tabbatar mana da halaccin ciniki da sharaɗi wanda yake na zaɓi to na sayi wannan kaya amma fa in na ji an ce ba haka ba ne dawo maka kayan ka zai yi in dai na je na bincika na ji akwai yaudara a ciki to ka tabbata zan dawo maka da kayan ka to wannan ba laifi ba ne in ka je ka ji saɓani yadda lamarin yake za ka iya dawo masa da kayan shi ka karɓi kuɗinka sannan hadisi na ƙarshe a baban hadisin abu huraira allah ya ƙara masa yadda na faɗa manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mana khabbaba zaujata mur'il duk wanda ya ɓata matar wani me ake nihi ɓata matar wani ka yi ƙoƙarin sanya mata wani mummunan ra'ayi ka ringa cusa mata abubuwa marasa kyau ka hargitsa tsakaninsu auren su ya rabu ko kuma ta bujire masa wal iyazu billahi manzon Allah yace fa laysa minna duk wanda ya haka manzon Allah yace bai ya tare da mu aw mamalukahu ko wanda ya bata ma wani bawansa ka zo ka ringa cusa masa wani ra'ayi ka ringa sa masa wasu ra'ayi na banza dan ka bata tsakanin su manzon Allah yace baka cikin mabiya dan haka wannan hadisi yana nuna mana kokarin bata tsakanin ma'aurata ka zo ka sa ma wani ra'ayi ai kaza da kaza ne kaza ya kamata ka yi kaza ya kamata ka yi kuma ka tabbata ra'ayi ne na banza don dai ka ɓata tsakaninsu ko tsakanin ɗa da mahaifi ko mai gida da yaron shi ko ɗa da mahaifi da sauransu ko wani masoyi da masoyi ka yi ƙoƙarin ɓata tsakaninsu maza Allah ya ce baya daga cikin mabiyana menene mafi yawan irin waɗannan a cikin al'umma a yau musamman 'yan uwa mata za ka ga wasu kawai aikinsu duk gidan da suka shiga ƙoƙarin yadda za su kunna wata wuta ta fitina su zo su jefa mata wani ra'ayi da wani tunani karki yarda a yi miki kaza karki yi kaza karki yi kaza kuma ba komai ba ne kawai illa haddasa fitina tsakanin ma'aurata aure nawa ya mutu a sababin irin waɗannan abubuwa to wannan sakamakon duk wanda ya raba tsakanin masoyi da masoyi Allah zai raba tsakanin shi da abin da yake so a ranar kiyama aljaza'u min jinsil amal kuma ko ka ga wani ya zo tsakanin ɗa da mahaifi ne ya yi ƙoƙarin jefa ma mahaifin wani tunani da wani yine ne wannan ɗan naka kaza ne kaza ne ka zo ka yi ta ɓata shi ko kuma tsakanin yaro da mai gidan shi ma'ana yaron shi ne yana masa aikace aikace kawai haka don tsabar hasara sai mutum ya zo ya yi ta jeho wasu maganganu ai na ga yayi kaza yayi kaza nan ma yayi kaza yayi kaza ba dan komai ba dan mutum ya bata tsakanin su to manzon Allah ya ce duk me haka manzon Allah ya ce baya daga cikin mabiyana Allahumma anan kawai sai dai in fuska ta umarni da kyakkyawan aiki ko hani gabarin mummunan aiki ta fuskar nasiha ka je ka faɗa ma mutum wane fa ya kamata a ɗanyi nazari game da lamari kaza na gafa yana kaza bai dace ba ya kamata a taka masa mulki to wannan ba laifi umarni ne da kyakkyawan aiki ko hani ne ga barin mummunan aiki amma da nihin ka ɓata tsakanin alakar da take tsakanin su ma'aurata ko ɗa da mahaifi ko mai gida da baran shi da abin ne ko aboki da aboki wannan haramun ne kamar yadda ana manzan Allah ya ce man khabbaba misali ne ya yi duk wanda ya bata zauje ta in matar wani ko mijin wata ya yi kokarin jefa wani tunani da wani ra'ayi da wasu mummunan ra'ayi ya bata tsakaninsu auma malukahu ko ya bata ma mai gida bawansa manzan Allah ya ce falaisa minna baya cikin mabiyana don haka wannan hadisi malin ya shigo da shi domin nuna mana hakan wani nau'i ne na yaudara wanda haramun ne kwata-kwata tsakanin wato yin shi wato ga jama'a ta musulmi duk abin da ya zamanto akwai yaudara baya halatta nan insha Allah ta'ala za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك